أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد درسنا نوى نهدو أتكلم لت... ها نبي رانتنا شدني كنا na na ɗahawiya mu? na kenan za mu yi darasi na na biyar a cikin littafin zadu zaujaini fi a hadisi sayyidi sakalain guzurin ma'aurata a cikin hadisan shugaban aljannu da mutane gaba ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na za mu tashi 20 da 8 na'am مالك الحديث الثامن والعشرون عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفا أنقضه لغسل الجنابة أم سلمة ألا قرر رأى قديتا تكي تشيوى قلت يا رسول الله نتي يا مائكن الله إن امرأة يتي ني mace ce kenan ita umu salama take cewa ni mace ce a shuddu sha'ar ra'asi ina kulle ko ina kitsa gashin da yake kaina a shuddu ina, ina kitsa gashin da yake kaina a fa'anƙuduhu li ghuslil janabati shin zan warware wannan kitson da na yi idan janaba ta kama ni zan yi wanka ƙala mazala ke ce mata la a'a ya ce innama ya ki ki sani cewa ya wadatar miki an ta hafiya ala ra'asiki salasa hasayatin ya isan miki an ta hafiya a kan ki zuba ala ra'asiki a kanki salasa hasayatin a kamfatar ruwa guda uku kenan in kika ɗauki ruwa kika zuba kika tuɗa kika tabbatar da ruwan da ya haɗa gashin ki gaba ɗaya to wannan ya wadatar ba sai kin wanki ba sai kin ba kin warware kitson ki ba hada al-ghuslu al-ghuslu min al-janaba to na na al'ada fa malaka al-hadith at-tasi' wal 20 hadithina 29 عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك khansa bintu khizam balansariya Allah ƙara yarda a gare ta take cewa anna abaha lalle babanta zawwajaha ya aurar da ita wa hiya thayyibun ya aurar da ita tana matsayin bazawara kenan bazawara ce aka aurar da ita fa karihat zalika sai ta kyamaci wannan aure da aka mata fa'atat rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa mahaifinta ya aurar da ita ita gata bazawara kuma ga mutumin da ba ta so take tambayan manzala sallallahu alaihi wasallam miya hukumcin haka farad da nikahahu sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya bata auren ya ce wani auren bai ba malice bai na kausai ai abbalahu ya lalata auren wata kuma da ta zo manzan Allah ya bata mi zabi in kina so auren ya ci gaba in kuma baki so ya lalace to wannan yana maka nuni akan mi akan cewa lalle a ya tana da tana da haƙƙi wajen ta zabi wanda zai kasance mata a matsayin miji uwa kuma su ba da shawara a lokacin da aka samu kuma kici me ake kiran shi da suna haɗewa tsakanin ra'ayikan guda biyu ya zama to abinda take so su ko ba shi suke so to ya kamata a yi misali kai yanzu kaga wata za ka aura sai babanka ya ce biya su ko maka ta nuna cabata su mamai eh a saboda wasu dalilai nasu la'alla dalilan su zama masu ƙarfi ko kuma su zama marasa ƙarfi amma sun kahe da su sun ce kawai ba za a yi ba nasiha za a yi a irin wannan masailin suka taso eh, ana iya shawartar su a musu nasiha eh wasu wanda suke kufa ba kai ba za ka musu nasiha ba kai za ka zo ka ce mamma na zo in muku nasiha ba sai ka samu wasu kawayensu ko na makamancin wannan ya su musu bayani idan suka kai suka ce kai wannan fa babu wannan babu zancen ja aiwa kawai ba a yi to ya za a yi sai yaron ko yarinya shi ya dangana eh ai uwaye uwaye ne aiwa kara musu basiri fahimta ko da an samu matsala kai ka haƙura da haƙƙinka kamar ita ma wacce ai dangana ta yi ta ce a shi kenan dan dai su gane ta musu da haƙƙi amma haka ta yarda auren ya yi wannan ko haka akwai irin waɗannan abubuwan lasiya ma irin abubuwan da aka yi da da yawa akwai irin wannan a ce wacce ga mijinta wani ga matarka shikenan za ka samu shi bayya so ita bata so kuna makamanci wannan kuma haka za zuwa auren kuma a zauna kuma a ayyafa kuma a mutu a haka nan haka ake wannan labarin da malam daura yake bada na wata mata ta lattijanta ta zo wajen shi take cewa ta zo ne hul'i take nema a wajen mijinta a raba su a raba su ya ce ɗiyanku nawa ta ce ɗiya kaza ina suke ɗiya wasu sun yi aure da jikoki da wane ne rayuwa ta yi nisa ne kuma ta ce so take ta kulu sai ta ce lahiya sai ta ce ai gashi gashi gashi mahaifinta ya ba ta wannan mijin nata a matsayin miji ita kuma batta da ikon ta daga baki ta ce a ta ba da oki aka yi aure yanzu mahaifinta ya rasu shine tun da ya rasu shi gurin shi ya cika ita kuma a raba ta da wannan mutumin shi ne daura ya kira mijin da ya kira mijin da ya tuntube shi kaza kaza kaza ya ce eh lalle haka ne ya ce shi ma bai santa mahaifinta uban gidan shi ne shi ya ce wane ga mata ya ce na amsa aka yi aure ko ba a taɓa munana wa juna haka aka rayu a haka suke to a yanzu kuma da ake ake ga cewa an mallaki abubuwa abubuwa an samu matsaloli da yawa to almuhim akwai haƙƙi kenan addini ya tabbatar da haka nan sannan kuma mutum ya yi takatsatsa akan karka wanye da mahaifanka uwaye uwaye ne alhadisu as-salasuna hadisi na 30 jiya jiya nan bayan mun kare karatu na huta lalla kahin inzu wata tsohuwa ta kira ni wata diya gare ta ta samu wani yace zai aure ta yana almani ita kuma anan take wata yar boko ce tana aiki tana wani kawai ta buga kai daga tanga ai kawai ita yanzu almani za ta koma aiki ma nan bari za ta yi ta yi waye kaza kaza ita kuma ba a gama tabbatar ba ya ce yana da ong yana da wane ne ya da wane ne kuma duka daga saman daga yanar gizo-gizo kai ya mata wa ina amfanar buyut tarasa na tarasa can عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح الأيم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ita ba zawara ba a aurar da ita hatta tusta'maru me ake ne da tusta'maru malike cewa la yuqad alaiha hatta yuqlabu al-amru minha bi muwafaqa aw bi muwafaqa ba za a dana mata aure ba sai an je an ce mata kin yarda ta buɗe baki ta ce e na yarda ba zawara kenan saboda ita ilgari ce dama wala tunkahul bikru ita kuma budurwa ba a mata aure hatta tusta'zanu har sai an nemi izininta wacce za a ɗara miki aure da wani qalu ya rasulullahi wa kaifa iznuha ya izinin take wannan la'alla ya izininta in ta kasa magana qala yake cewa idza sakatat aw idza an taskuta izininta shine kawai an ta shiru in ta shiru kenan alama ce akan ta yarda ba ya ta muku magana ba ta yi shiru eh a ce za a ɗara miki aure da wani kawai sai ta shiru kenan ta yarda suka ce a sukutu rida eh shiru yarda ne ina aka wata magana da ake cewa wanda ran wasu kamar kuka suke yi akan aka taba hawa aka yi mai sanyi ne ko kuma
wannan hira kai saurara kawai in ta shiru tana so fahimta in kuma batta so to ko da ba ta yi magana ba a nan za ta yi magana da wasu kuma ko da saƙo ne ta bada eh abinda ita gaskiya bai kwanta mata ba a rai ba ta san shi ko da makamanta eh kenan tana tana da me ake kira shi da suna yanayin bai ba ta damar da za ta yi magana ba kenan an ta yi shuru kawai ta yarda ita kuma ita kuma bazawara ita magana za ta eh mafi yawa ita take wannan sai dai ta baku ta baku shela in cewa za a yi kaza za a yi kaza wannan shine babban tsakanin tsakanin guda biyu alhadithul hadi wa salasun hadisi na goma sha na 20 na 31 an ummil fadli radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuharrimu ar-rid'a ar-rid'atu aw ar-rid'atan shayarwa daya ko shayarwa biyu ba sa haramtawa irin haramta da muka magana sha baya yadda yaro ya sha so daya ya sha so biyu wannan baya sanya haramci ya shiga tsakanin tsakaninku da wannan wanda wanda ta shayar da shi wannan ba zai sa ba a samu haramci ya shiga sai dai abinda aka faɗi a can kenan a kiyaye irin wannan abubuwan shine aula kawai saboda kada ji a shiga cikin wani matsala الحديث الثاني والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل أم المؤمنين ألا قادر لا قريت تكي تشيوا عائشة كنكو طلق رجل ونمتن يا سكي امرأته ما ترشي ثلاثا سكي أكو يا سكيتا aka dawo aka zauna sake sakinta sake mata na uku kenan yanzu la tahillu lahu hatta hatta tankiha zawjan ghayrahu fatazawwajaha rajulun sai wani mutum ya auri wannan matar da aka saki uku kenan wani ya aure ta daban da ya aure ta sun matsalaqaha sai ya sake ta qabla an yadkhula biha kahin ya tare da ita yadkhula biha yani kahin ya tare da ita kenan kahin tarewa an darma arme kuma ka aka samu su yan hatsaniya ba a tare ba sai ya sake ta fa'ara da zauju hal'awwalu sai mijinta wancan da wata saki uku na fari sai ya so an ya ta zauwaji ya aure ta tun da zai tun da halas wani ya aure ta ko hatta tanki ha zaujan gaira kenan ta auri wani namiji daban wanda ba wannan naharin ba kenan nahari iya da yancin yami da maida ta sai aka tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa qala manzala ya ce a la hatta ya zuƙal akharu min usailatiha ma zaƙal awwal hatta ya zuƙal akharu har sai wannan mijin na baya kenan wanda ya aure ta nan bayan an mata wancan sake uku hatta ya zuƙa har sai ya ɗanɗani min usailatiha kwanciya da aure tare da ita ma zaƙal awwalu irin abin da wancan mijinta da ya mata sake uku na ya ɗanɗana kenan me ake ni sai an samu saduwa na aure tsakanin shi da ita a lokacin tukun za ta iya zai mi in ya sake ta in so in ta gama idda shi wannan yana iya aura kun gane kuma da yana faruwa lasiyar irin wanda suke cewa na miki saki uku karab sai ya samu wani malami sai tabbatar mushi da abu shikenan sai ya je kuma a daga kewaye kewaye a je a yi auren karya dal ya samu wani eh ya bashi wannan ya ce mashi to kaje ka wannan aka wannan za a wannan ba abin nan sai abin nan eh wanda wannan diya na aiho da matsaloli da yawa yanzu misali in amma ba na kira da ne ba su misali wannan hukunci na hakan in- sosai dole kaman wannan mijin nata bai da yancin da zai zo ya aure ta sai wani ya aure ta yayi kwanciyar aure da ita shi ne abinda manzon Allah yake ne da hatta ya zuqa al-akharu min usailatiha ma zaqa al-awwal irin wannan kwanciyar na aure da na harin yayi da ita shi ma wanda zai aure ta na biyu sai ya irin wannan eh amma ko da auren shi dai misali dan ta karya dal'in ta koma gidan mijinta na farko to ko da ta in ta aure shi ba ba a ba a yi kwanciyar aure ba sai ta tare rikici aka rabu dai to wannan wancan shi bai da ikon ya aura sai dai wani ya aure ta eh sai dai in wani ya aure ta in an samu kwanciyar aure aka samu hatsariya ya sake ta sai so a lokacin tukun shi wancan na harko yana iya zuwa ya aure ta kun gane hatta ya zuƙa al'akharu min usailatiha ma zaƙa al'awwalu kenan dole an samu kwanciyar aure abinda wannan mijinta na fari ya ɗanɗana na aurenta na kwanciyar aure tare da ita wannan shi ma da ya aure ta na ƙarshen sai ya ɗanɗana haka nan in ya so a lokacin in ya sake ta shi wancan na fari yana yi komowa الحديث الثالث والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت wannan shi ne ake cewa auren auren da za ka ga so da yawa yanzu ana auren karya dal wani shi kuma akwai la'ana akan shi Eh, almuhallil wal muhallil wal muhallil lahu duka an la'ance su wanda zai zai zai nema a yi misali shi shi aka sakan ma mata sai zo ya ganka to da kai da shi kin gaba da Allah an ce ku to amma in matar ce ita- ita da kanta ce ta je ta nemi wani ya aure ta ta je ta hutu hal alaiha la'ana eh? ita ma la'ana yana sa- yana hawa kanta a nasi bai ce ba sai dai ta yi laifi saboda ta- ta ta yaudare shi wanda ya aure ta nan na biyu ta san ba zama za ta yi da shi ba kawai tana amfa so take ta da shi gada eh ta taka shi kawai ta wuce saboda ta ci- ta ta isan ma manufanta ta ta haice shi ta yaudare shi wannan shi ne bai amma dai babu inda aka ce ita an tsine mata shi dai namiji in namiji ne wannan to shine aka la'anta kuma a cikin wannan su ma Allah ya kama sai ka je ka samu wani ka bashi ka ta bashi kudin sadaki da waye da waye sai Allah sai isa kota sai isa kinta الحديث الثالث والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم baya fifita shashenmu a kan shashi a cikin rabon kwana na aure yake cewa min muksihi indana game da tabbatuwan shi a wajenmu in yama wacce kwana ɗaya to wacce ita ma kwana ɗaya za a mata aka ma wacce kwana biyu ita ma wacce kwana biyu za a mata ko kuma min muksihi zaman da yake yi misali yanzu iya iya da mata guda tara sallallahu alaihi wasallam daidai a kowace sahiya amma a kowane wuni kowace zai shiga ɗakinta a zauna a yi hira da wasu abubuwa makamantan wannan eh sallallahu alaihi wasallam ba ana nihin ba in kana ɗakin wacce baka da ikon ko kanka ka leko a cikin wancan ɗakin wacce a ba haka ake yi wa kana qalla yawmun Aisha take cewa kuma kaɗan ne daga cikin kwanaki illa wa huwa face sai ka samu manzala sallallahu alaihi wasallama kenan kaɗan ne baya amma so da yawa zaka samu cikin kwanaki ya tufu alaina jami'an yana dawafi akan mu gaba ɗaya ya shiga ɗakin wacce ya dan zauna su yi hira ya yi gaba ya shiga ɗakin wacce ya zauna su yi hira haka yake sallallahu alaihi wasallama sai ce fayadnu min kulli imra'atin sai ya ya kusanci ya kusanto kowace matar da ya shiga ɗakinta amma min ghairi masisin ba tare da kwanciyar aure ba min ghairi masisin masisin yani jima' kenan ba tare da kwanciyar aure ba kenan kowace zai shiga ɗakinta ya zauna ɗan hira ɗan hira in ya so sai ya gaba kuma hiran ba nesa da nesa bane ba kusa da kusa amma dai abinda ba zai faru ba shine kwanciyar aure hatta ya bulugha allati huwa yawmuha har sai karshe ɗakin matar da ita ce kwananta ne ran nan kenan turkin yana saman kanta fa yabitu inda ha sai ya kwana a ɗakinta amma sauran kuma duka gaba ɗaya duka ya biyo kowace an mata a hira kaɗan ka haɗa sauransu sallallahu alaihi wasallam wannan yana maka nuna akan zamantakewa da manzalla sallallahu da kulawa da manzalla yake yi tare da tare da iyalin shi ne ya kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كان زعما تاشي حديث جابر رضي الله عنه